أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم يا لا لي حق قدر إدار الأجن ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة البيع لا زال إلا الأولى راكيا وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد السجاني الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواسي قلوب الأقدادي فريد الداري على الإطلاقي هاتم الحسمين أبو الجهاد على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهر يوم الهزي وعديدي إلى الله الشيخ إبراهيم مصدق جعلنا الله من أهل السراد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين واللطف والتوفيق والرشد والإفاس بجاه رسول الله يا همة الشيء هدري لنا في هذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب المبارك حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان قريد حمسين دبقوا cikin جواهر المعاني wanda jiya mun tattauna kuma masu tambayoyi sun tambaya amma a taƙaice na yi magana akan sallah to kowa yana tunani shi sallah abu ne kamar mutum haɗa abubuwa ne amma ma'anansa ɗaya ne eh ma'anansa ɗaya ne ka san waye abdu ka san waye rabbu kai ka gane matsayinka a zalili ka gane matsayin ubangiji a jalil ka gane kai abdu ne shi rabbu ne ka gane kai addimu ne shi kuma maujudu ne wa'innan abubuwan su ne idan ka duba sai ka za a tazallulu wal hushu'u shi ne zai baka ka san rabbu ka san azmatu subhanahu wa ta'ala duk sallan da ba samu wannan ba to ba samu abin da ake bukata ba amma samuwar wa'innan shine bawa ya zamo bawa shi ake kira sallah amma a zahiri za ka ji an ce maka alƙiyamuwar ruku'uwar sujudu wal qira'atu za ga amalun wa fi'ilun ne amalun wa fi'ilun shi yake hada maka sallah to amma natijar ita ce wancan ka gane kawai domin babu abin da dan adam yake a ce an durmuzar da kanka a ƙasa ka nuna kai ba komai ba duk wanda aka mara haka to ya tabbatar da cewa shi ba komai ba ne ko sa'a ne ka da kai ƙasa ai ana nunawa an gama da kai an fika ne to haka ake son kai ka kai kanka saboda tazalludun wa khushu'un Allah ka ganar da mu Allah ka ganar da mu kuma abin da yake nufi da mu cikin tsantsan ibadarsa muna magana akan haqa'iqu wato haqiqatul muhce wujudul mutlaqi wujudul mutlaq shine sayyidina rasulullahi izharil wujudi ko kuma zuhuril wujudi shine shi haƙiƙatul wujudi shine ainihin kun kamar misali kuntu kanzan mahafiyan lam uraf falam فلما أحببت أن أعرف فهلكت حلقا فجي عرفوني to wannan ta'arrujin hijabi ne kan hijabi hijabi ne kan hijabi to jiya muna maganar babu wanda yake itila'i akan haƙiƙatul wujudi shine wujudul mutlaqi sai da zuhurul zuhurul kauni su kuma kaunu sun bayyana ne daga cikin wujudul mutlaq kaunu ta yi zuhuri ne daga wujudul mutlaq amma kuma sai ta yi inkarin wujudul mutlaq saboda kamar mai bacci ne ya farka me kai me ya faru kana bacci kai dai ka tashi a bacci lokacin da kake cikin mahaifiyarka me yake faruwa yanzu me za ka iya ba mu labari lokacin da kake cikin mahaifiyarka kake yi a cikin mahaifiyarka kana yawo cikin mahaifiyarka kamar duniya kake gani babu mutumin da ya taba kulle cikin mahaifiyarsa lokacin da yake cikin mahaifiyar yayi yawo kamar yayi yawo yadda ya ga dama yayi gudu kuma ya kwanta ya bacci ya gaji duk tsalle tsalle ya gaji wata na faɗa yau yaron nan yayi kaza kaza amma daga baya ya kwanta ya bacci ya gama yawace yawacensa ne kuma a nan yake amma zai kamar yana yawo ne a cikin duniya in ya fito duniya shine dalilin da ubangiji yake cewa summa sabilan yassara summa sabila khurujihi yassara kullahu bi khurujihi da ya fito kuma sai ga uwar kuma ashe da yana ganin ya kasa ya dawo shi daga zai zo wani bala'i ne a duniya zai fita daga gari mai girma zai je wani gari mara girma to menene margal baharai ne shine astar shine farji wajen rabuwa kenan zai fita daga wancan zai shiga nan to farji zaka ga tsarin kabari ne kabari ne ya fita daga wani alam ne ya dawo wani alam saboda haka ko a duniya aka zo za sa shi kaman an ai kaman kabari kaman farci ne an mai da shi cikin wani alam ne saboda haka barzaki ne tsakanin wannan duniyar da wancan duniyar gashi nan a matsaye ce amma kuma ya fi duniya fari kamar yadda can yake tare da mahaifiyar yake cikinta yana ganin ya fi duniya faɗi zai zo duniya gari takurarre to in ya zo duniya sai ga kuma a ashe ausau da'iratun da'irar ta fi yalwatuwa fiye da wancan da'irar to wannan da'irar ita ake nufi ka gane wancan ka gane wannan in ka zo ka gane da'irar da kake cikin duniya sai kuma ka tafi da'irar barzahi in ka je ka gane in ka je barzahi a cikin kabarin ka yafi fadin duniya sau dubu saba'in idan ka yi aiki to abin da ake nuna wa mutum kenan to kaga kenan ashe gane bayan shine ake so ma'arifa sai ka gane gaban yadda zai zo maka to abin da ake bukata kenan to astar sutura ake sawa yanzu ka zo nan sai ka me ka bari a wancan hadarin alam ɗin da ka fito daga cikin mahaifiyarka idan kuma kana nan in ka koma can sai ka me ka bari a duniya haka ake tafiya in ka tafi kana waiwaye ne baya in ka waiwaye baya to shine za ka kalli har da Allah ya fitar da ɗan adam to shine wannan kaunin su ne suke rikitar da mutum yake kasa ganewa wane ne a wujudul mutlaq manzo Allah kaunu kuma ga su daga nan suka fito saboda babu wani daga cikin kaunu sai da ya samu ne daga samuwan sa yin wujudi amma kuma ga baka tambaye shi waye a gurin sai ce ma bai sai ce maka bai sani ba in aka in aka matsa da bincike sai ce maka annabi adamu ne sai shikenan sai a tsaya annabi adamu ya sani kuma annabi adamu shine amma annabi adamu shi kuma ya yake shi kansa ai wa kulli shay'in khalaqnahu zawjayn wa kulli shay'in khalaqnahu zawjayn mutum ai ba ya zama mutum abu biyu ne da jiki ne da ruhi jiki zalla ana ce mutum ruhi ya zalla ana ce mana mutum a yaka ce ya hadimal jismi kam tashqa bi khidmatiha ya hadimal jismi kam tashqa bi khidmatiha atadalibar ribha mimma fihi husranun shine jismin kenan kana neman riba ne cikin abin da yake gaba ɗaya shi hasara ne in haɗu ila ruhin ka zabura ka gyara ruhinka wasta kamil fa ba ilaha ka cika duk abin da ya cancanta wa ruhi wa anta bir ruhi la bil jasadi insanu kai mutum ne da ruhi ba da gangan jiki ba mutum baya zama mutum da gangan jiki sai yana da ruhi tukun ya zama mutum kaga abu guda biyu ne to wannan ruhin min tanasuri hakika wujudul mutlaq ne wa sayyidina rasulullah Allah ya gane da mu Allah ta da yana mu bubbugawan wanda Allah ya sa ya gane ya gane wanda kuma yake da sauran aikin ganewa to yana gaba kuma za a gane albarka annabi amma ana ji a hankali za a riski wasu abubuwan da za a iya gane wasu karatu da su da wani sai mutum ya gane yadda abubuwan suke karo ɗaya yana ba da wahala to wannan karatun yana da matukan wahala ne saboda matukan wahala ne saboda mutum zai ga yana da wahala gaskiya eh amma in Allah ya sare mutum zai gane abin da ake nufi kuma za ka fita daga cikin wahamu za ka ba za ka samu manzon Allah a kai ba aina min ila ba a'a za ka gane manzala ne kawai a manzala inda yake kuma duk da yake shi ne eh Allah ka gane da mu shi qauluhu fadin da yayi al khalqu kulluhum halitta dukkan su asaru al ajha sutura ne na hudowan wujudul mutlaq an gani kaman labuli haka labuli haka to kamar su ne kaunu su ne kaunu duk kaunu gaba ɗaya kamar labule ne amma asaru al'ajiha shi ne suturar nan na hudowan wujudul kauni wahalan kiran wahalan kiran an gani tv kan ba muna kallon mutanen america german ina ina abe kuta suna abin nan ba ba su wa kake gani a gurin shehu jani shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa man yuridu an yara lagaibu hadirun falyushahid ila silma walau marratan wanda yake son ya ga abin da babu babu amma gashi to ya kalli silma ko da so ɗaya ne to ai asar ne malaman yan hausa suna cewa allon kwaikwayo me allon kwaikwayo tv ba shi na koya mana kashe-kashe ba da sauransu a kawo india a kawo chinese a kawo america a kawo japanese a kawo wannan sai ta kashe mutane ana ta advertisement kowa ya koya har a ƙauye ma aka koya kashe mutane wannan ne to su yan adam gabaki ɗaya kamar sutura ne amma a jikinsu wujudul mutlaq ya fito shi ne sai da wujud ba gani ba
kamar shi wadda yau shi zai zo wannan bayan da ya faɗa wanda shi Ibrahim ya faɗa sai ya ce yanzu kai ne ka dawo da kasuwa ba ka da kone sai aka kawo central bank suka kawo ga dala ga naira ga ta kai kuma amma kai kana da akwai amma babu sai ka dawo kana jin yunwa sai aka zo ana sallar abinci irin magi ga kaza ga wannan ga wannan ga ta amma babu me za ka ci ga ta fa amma babu babu da ce ko akwai a wajen shi amma akwai a wajen mai shi to abin wato wannan kujera ce wanda in ka gane ta da shi za ka yi tafakkuri ka san samun Allah da tafakkuri ya fi samun shi da ibada samun Allah da tafakkuri ya fi samun sa da ibada saboda za ka yi ta neman sa da ibada ka same shi ma ka san ka same shi ba amma a tafakkuri ka same shi za ka aje shi gurin da yake shi yasa tafakkurin a ya zama maratib daban-daban ba martaba ɗaya ba to Allah ka taimake mu in sasarat wannan ya yi tasiri wujudul mutlaki wujudul mutlaki ɗin nan shine manzo Allah ya yi tasiri da suwaril akawani da surorin kaunu ne wal halqu shi halitta kullum asaru dalatiha dukkan su wasu mutum allon kwaikwayo ne na ganin annabi Muhammad babu gurin da zaka ga wani abun da ba annabi Muhammad a cikin abu to amma kai kana ganin kanka ne ko ka ga wannan Abdullahi wannan Mujtaba wannan baba wannan wani wannan wani kawai kake kallo to amma a jikinka abun ya bayyana na annabi amma ba za ka gane ba saboda ya akwai ruhi a jikinka shi ruhi ba ganin shi ake ba sai dai a ga aikinsa ya yi motsi to babu gurin da ruhi yake gurin ba annabi Muhammad bane babu shi babu shine wujudul mutlaqi shi ruhi ba yin sa aka yi ba a'a shi shine Allah ka fahimtar Allah ka fahimtar an gane jimlan ko an ji sai abu larabcin sai a je a rike carbi yawa in an rike carbi aka yi salati wa annabi aka yi salati wa annabi ya kai tafakkuri iya wannan jumlar za ka fahimci wani abu to da shi ne wani lokaci irin wannan idan malamai garin su ba wanda zai ja ka zuwa ga Allah in ka zo nan gudun ake shiga halwa a ciki iya wannan za ka wari ka shiga halwa ka saka masa salatul fati miliyoyi dan ka gane me ke gurin don ka gane kuma in ka fito sai ka ga abin kamar ruwa a kunnen mutum ya bude fayau ka gane abin da ke nufi sai ka gashe ko ina fa ba gunda annabi zai buya maka eh ba gunda annabi zai buya maka eh tun kana ganin shi a khayal har ya zama maka dirshan eh qawlu wa jumlatul amri jumlan wannan al'amarin ƙasaru laha na ƙabal sai suka zamo kamar na ƙiwu mai lura lura suke da shi wannan astaru tal'atihin kaunu ga baki ɗaya sai suka zamo kamar na ƙiwu na lura masu ɗaukan suna tafiye da mai abin da shi na nai mamadu ce shi yasa su fa yake cewa billahi allazi la ilaha illa huwa nan gurin akwai manzo Allah in aka baka ta assalamu alayka ya rasulullah sai to manzo Allah ya zo sai ce kaga mahaukata a mahaukaci ne yake cewa mahaukata in masu hankali mahaukata ba sai sun rantse ba annabi yana gudu shi kansa yake inkarin shi ma hoto ne na daukan annabi amma bai ce yayi da kungiwa bai san yayi ba to haka abin yake wal jumlatul amr jumlan al'amarin qasaru laha naqaban sun zamo naqib ma'ana annan naqiba fi lugati abin da ake nufi da naqib a lugha wal mutahammilu li shay'in shine wanda yake dauke da abu mutahammilu li shay'in fa inna sallallahu alaihi wasallama zai dawo maka fa innahu sallallahu alaihi wasallam kaga labirin ko amma kaga duk baya yana baya kiran annabi yana ce maka wujudul mutlaq wujudul mutlaq wujudul mutlaq ka gane waye a gurin annabi Muhammad ake nufi da wujudul mutlaq ka gane annabi Muhammad shi ake nufi da wujudul mutlaq to tunda in ka gane in baka gane ba to shine wannan wanda ake yawo da shi amma wanda yake yawo da shi ma bai san yana yawo da shi ba to a nan shi ne huwa mutahammilun ba mutahayyilun ba mutahammilun li shay fa inna sallallahu hina baya wul ansar bi makkata lokacin da mutanen madina suka yi mubaya'a wa manzalla ansarawa 22 ne suka yi mubaya'a wa annabi muhammad farkon mubaya'a wa annabi muhammad mutane 20 ne da biyu wa baya uhu su masa mubaya'a biyu an yi kaddimu bi jami'i ma'unati za su gabatar masa da dukkan taimakonsa duk taimakon da yake so su yi mar baya a duk abin da annabi Muhammad yake so za su mar su ashirin da biyu din ina son ku gane daga nan za ku gane wancan karatun asar dalhati hadi wata hammalu lahu sai suka ɗauka masa ala annan man aba duk wanda ya ƙi daga cikinsu min kaunihim daga cikin mutanensu baƙi tatin zulli wal hawani zai gamu da walakanci da kaskanci ga alkawari mun ɗauka kuma za mu isar da mu yi tallanka ina suka kai annabi madina da suka kai tallanka su suke ko talla annabi to amma wa ake gani saboda haka allon kwaikwayo na'am na'am na'am
balligu anni walau ayatan ne ai Allah kwaikwayo shi ne nuka ba su ake nufi da na kiwo ai hamilun lishehin ta ɗauki wani abu to falama baya hu ala haza da suka yi baya akan wannan to kaga wannan ta ta zulli wal hawani ƙasƙanci da walakanta to wannan zullin shi kuma a nan shine in ka komar da shi wajen ubangiji kuma kake samun sallah da shi kai ka ɗauki kanka ba komai ba a walakance a wajen Allah sai Allah ce ka zama komai ka ɗauki kanka ka cika sai ya farar da kai sai ka dawo wannan zullun kuma abin da ake so kenan martaba ɗaya ne jalala martaba ɗaya ce kuma jamala ita take ɗaukaka ka ita kuma take gaskanta ka a nan ga yadda take a nan kuma ga yadda take an gane? falama bai uwa ala haza lokacin suka yi wa manzon Allah mu baya akan haka lam ya kana bi zalika ata akhadha minhu nuqaba bai wadatu da hakan ba sai da yace to suwaye da su dauka nuqaba a cikinsu ko suwaye kullu naqidin kowani kace kullu naqidin kai ka lura min da kaza shine ake cewa naqibul fasali mai lura da aji kai ka lura min da kaza kai ka lura min da kaza kai ka lura min da kaza kai ka je ka ce musu su ba da zakka bayan sallah bayan azumi su kiyaye kaza su kiyaye kaza kai ka je ka ce kaza kai ka je ka ce kaza kai ka je ka gane saboda haka isar da wannan saƙon muhammilai ne li shay'in min amanati kullu naqibin tahamilu tahamilu min qabilati ala anna man aba minhum kowanne daga cikinsu yana ɗauka wa cikin ƙabilarsu, kaga ƙabilu ne daban-daban gina suka zo, ishirin da biyu ne. Kowanne sai tafi a matsayin naki a cikinsu, ya kaje ka faɗar alamar ababakiya ta ta zilli, za ka zauna ƙarƙashin walaƙanci wal hawan da walaƙanci la ya ala an yi zahara lahu hilafan. Mutum ba zai iya bayyana saɓani ba wala kitalan kuma ba zai yaƙi ba. Ba yaƙi, babu wani abu, amma ku je ga alkawarin za mu zauna da ku. Ka san manzala sallallahu Alaihi wasallama da ya shigo Madina, ya rubuta sharaɗai guda goma sha ɗaya ne, wannan shi ne dastor wanda annabi Muhammad ya rubuta. Ga ƙa'ida guda goma sha ɗaya, wannan ƙa'idar kar ku mana kaza ba za mu muku kaza ba kar ku mana kaza ba za mu muku kaza ba kar ku mana kaza ba za mu muku kaza ba kar ku mana kaza ba za mu muku kaza ba kar ku mana kaza ba za mu muku kaza ba wannan ka'idar ne bai bai sai da manzo Allah ya bayar da goma sha daya amma idan kuka saba za mu yake ku amma mu zauna kai musulmi mu musulmai ne kai mai babban gunki ne wannan ba yahude ne wannan ba nasare ne banu banu nadar banu nazir hausu hazaraj wayannan duka kowane alkawarin da annabi yake nan ya aji saboda haka kabilun da suka zo sun zo sun kawo kar ka saba ka ce za ka taba annabi shi ba zai taba ka ba in za ka musulunta ka musulunta ba za ka musulunta ba kai zaman ka amma kar mu ji an haɗa baki da kai za a yake mu kuma ba za mu haɗa baki da kai mu ci amanan ka ba wannan shine abin da manzo Allah ya fara rubutawa a Madina bayan yayi ta'aha da Abdullahi da Mujtaba ku zamo abokanai kai Abdullahi daga Makka kake ka shigo a talauce baka da kuɗi dan baka iya ɗiban kayanka ba kai kuma garin ku ba a yi komai ba kana da wadatuwa saboda haka ku zauna gida ɗaya ka koya masa sana'a da kake da shi duk abubuwan da za yi wannan abin da aka yi kenan to wala an yi sa'ida alayhi a'ada ka gani ko kar ku kar ku taimaki abokanan gaba tsakanin mu fa bi hadha saqal saboda wannan nauyi akazan nuqaba minhum su nuqaba din sai suka karbi wannan alƙawarin daga wajen su wa hum mutahammiluna lima sharata alayhi min al-amri sai suka dauki wannan sharadin da aka ba su hadha huwa naqib shi ake kira da naqibu wanda manzo Allah ya bayar. Saboda haka duk gunda wakilin annabi ya je to kaman annabi ne yake kira da kansa a wannan gurin. Saboda haka ranar da manzon Allah ya shigo Madina saba'in ne a bai'atu Ridwanu bai'atu Akba mutane saba'in ne suka zo kuma suka sake musulunta saboda tallan wa'incan ashirin da biyu ɗin. Sai ya zamo musulmai a Madina, manzo Allah ya shigo Madina, musulmai casa'in da biyu ne adadin sunansa Muhammadu. Kuma aka fara sallan Juma'a, manzo Allah ya fara sallan Juma'a ba. Mus'abu bin Jubai, Mus'abu shi ne manzan Allah ya tura shi Madina shi ya fara sallar Juma'a kafin annabi ya taso daga Makka. A Madina aka fara sallar Juma'a. Ai sallah ma ta cika a Madina ne. Tun da manzan Allah ya shekara goma sha yana sallah raka da biyu yake sallar matafi mata zai tashi zai tashi zai tashi sai da ya shiga Madina tukunna ya fara sallah raka horo. to wayannan abubuwan da suke faruwa kenan to fa biya ta sakal shine ake cewa hadha huwa nakibu wa qala subhanahu wa ta'ala li bani isra'ila ubangiji ya faɗa kan bani isra'ila ba da zikir hadha misaqihim bayan sun karɓi nisa alƙawarin su karɓa wajen annabi Musa wa ba'athna minhum isna ashara nakiba mutane a nan Musa, nakibai wanda suke lura da rundunan yakin kabila goma sha biyu ne, shi ne idarin bi a saka alhajar fanfajarar nunu isna ashara aina kad alima kullu unasin masharabahum kowace kabila ga mai lura da ita je ka ku sha irin ruwan garin kai kun san irin na garin kai ma kun san nakibin kenan hamiluna li shay'in min al-amanati wanda suka dauki waɗansu abubuwa to duk a jikin su Annabi Muhammad yake a jikin su aikin da yake nunawa to su ne abin da ake nufi da al-halqu kulluhum astarun dal'atiha halitta gabaki daya sutura ne na hudowan wujudul mutlaq wujudul mutlaq shine sayyidul wujud alhalku kullum astaru dal'atiha dal'atul wujudi mutlaq saboda haka zuhurul kauni ya bayyana ne daga cikin wayannan nuqaba'u an kira an kira an kira an kira manzo Allah ya je wannan garin ne ya ce ku zo ku bi ni annabin Allah ne ya je can yayi wazi irin na yin zala a'a wanda suka dosana ne daga wajen suka je suka dinga isar da wayan abubuwa to sai kaunu kuma suka dinga bi suna bi suna bi suna bi suna bi kaga sai annabin yana ta aiki da kanshi saboda haka ba kai kake isar da sakon annabi ba annabi ne ke isar da sakon da kanshi amma a jikinka yana ta bai buta aka ce me ya aikin ka in ka faɗa ka buga kawai Allah ya zaɓe ka yana son ya girmama ka sai ya zahara aikin a jikinka shikenan zuhurin aiki ne ta za mu je muhallin tajalli zai sake dawa in ya buga to za ka gane abubuwan da ake cikin nan karatun yana da mugun tsorewa amma kuma shi haka abin yake kuma in mutum ya gane don Allah da zai samu nutsuwa ziyada Allah ya kara mana wannan kimu huna abin da ake nufi na kimu almutahammilu min qabilatihi shine wanda yake dauka cikin kabilarsa an ya qarahum ya rinjaye su amma la yuradu akan abin da ba sa nufi ya dawo da su kan abin da suke nufi wal jumlatul amri ha huna jumlatul amri da ya faɗa can kad saru lahadin nan na kaban wanda suka zamo na kaban wal muradu bihim abinda ake nufi kullum tahammalu siqali ma'arifatiha dukkan sun dauki nauyin sanin abin da ke cikin tafiya yaya kake jin annabin kake fadawa mutane a bishi yaya kake yi gwargwadon nauyin da ka dauka ne a cikin mizanin rabon da aka baka in ba gane ba ina son budurwa zan aura kana son budurwa za a aura kai ma kana so kai ma kana so kai ma kana so kai ma kana so kai ma kana so kai ma kana so kowa an yi an raba mana ne gwargwadon wahalar shi ba irin nauyi ɗaya ba ba irin nauyi ɗaya ba wannan za a ga a soyayyarsa kamar zai mutu wani ya tafiya ma ana marfon baya ji saboda abin da ya ɗauka wannan ta ba neman aure hauka ne ya za ka haka to haka abin yake tafiya gwargwado ba yinsa ba ne an samar to haka ɗaukan annabin kowa da yadda ya ɗauki annabi shi yasa kullum mu abin da muke nema salatan tu'arrifuna biha iyahu Allah ka san idan kana son annabi ka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ga abin da zaka dinga karantawa idan kana son annabi ya so ka ga abin da ake karantawa har yanzu a karatu a dinga fahimta shin da babba ya so ka da ka so babba wanne ya fi walali? kaga mizani ɗaya ne soyayya ne idan babba ya so ka za ka lalace idan ka so babba za ka masa hidima za ka amfana kaga so ne ba kiyayya ba ne amma yana da marati duk lokacin da ka so babba to za ka yi abin da za ka ɗauke masa damuwa to ka daraja ka da tashi duk lokacin da babba ya so ka za ka kwanta kana da babba za ka faɗi so ɗin kun kalle shi akwai shari'a akwai hakika yadda abin kuma yake kenan to haka kowane abu yake tafiya kowane abu sai ga kun yi magana harshe biyu da mutum kuma kowa yana kan gaskiya sai a yi fada kuma sai a yi fada ina son ka zamo iri na ne don haka abin da kai na gaba yi kyau ba ni fada na ka zamo iri na abin da na fahimta to fahimta na yana gaba da naka ne ko fahimtar ka ne ke gaba da nawa kai kuma na raina maka wayo ne ina cewa ba ka yi daidai ba haka abin yake tafiya a kowane lokaci haka abin yake tafiya duk lokacin da ka samu ake muhasama in ka natsu za ka cire wannan natijar a ciki eh me yasa wannan ya ga ba shi ne aka yi zamanin sai na rasulullahi ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi rasuwa zai ce hal mustarahun aw mustarihun bihi zai huta ne ko za a huta da shi wani ya zo zai ya rasu an zo za a wuce mazalla yana tambaya sai sahabbai suka ce kai ai wannan ba mutumin kirki ba ne sai na babu kare ce la mutumin kirki ne ya rasulullah manzo Allah ya shiru sai na babu kare sake maimaitawa mutumin kirki ne manzo Allah ya tashi ka san farkon musulunci duk wanda ya mutu in ana bin shi bashi to a zo wajen manzo Allah shi zai biya shi yake biya eh a zo wajen shi sai da aka je madina ina jin wani yaƙi ne daga wannan lokacin ne aka dakatar da wannan kowa ya fara biya kuma to da aka zo kowa ya biya da aka faɗi cewa mutane kirki bane da aka manzo Allah ya je masa sallah da ya je masa sallah sai jibril ya zo ya ce manzo Allah ya rasulullah inna rabbaka yuqri'uka salama ubangiji yana gaida kai ya ce ka tambayi abokinka abubakar duk ɗan uwansa sun ce wannan mutum ba mutumin kirki ba shi ya ce mutumin kirki ne yaya ya ka tambaye shi jibrilu ya ce ya faɗa manzala manzala tambaye abubakar ka ce wannan mutumin kirki ne duk yan wanka sun ce ba mutumin kirki ba ne ya ce ya rasulullahi mutumin kirki ne eh sai to kaman yaya ya ce ya rasulullah da ba mutumin kirki ba ne da bai shiga cikin wanda suke yaƙanka ba sun taɓa ganin shi na'am
manzo Allah ya ce haka ne ya ce ya rasulullah so suke ya zamo irinsu shi yasa so gan shi ba mutumin kirki ba irin wannan shai mu Allah ya saka masa alheri idan ka zo ka kamar karan abu in ya dure ka sai maka hukunci wanda ka natsu in kai zafi sai ce kai yana da jinnu mahaukaci ne yana da aljani ta kuma mutum da bai da aljani to duk fushinka sai ka sauka maimakon ka je ka mai da martani ce kai mahaukaci ai yana da jinnu jinnu ne suke yin irin wannan a jikin mutane to kai kuma ka zo a fusace kana son da aje a yi katulo wani makatulu don haka ce muka yana jin ko duk masifan ka aida kana su ba yin kansa ba ne yin aljani e aljanu ne suke yin haka to fushin ka sai ka sauka kuma sai ka dawo ko yana ya ga gayi wannan gishin gishu ne ko ba wanda bai da jinnu to irin wa'annan ana sassautar da mutane zai ga ai kaga shi sai ya ce ya ce ya zala ce ai yan aljanna ne da duk za su shiga aljanna sai a hakan ce za su shiga mu muna jin haushi ya ce za su shiga aljanna saboda muke yadda muke bala'in katil wal maqatul da su yace kai wayannan yan wani da kuke ganin ma yan aljanna ne sai za su shiga aljanna yace to bari in faɗa maka wani abu ni yake gaya mu bayan faɗan garin nan ya ce wannan shi ne uba wayannan ‘ya'ya ne guda biyu ɗaya yana masallaci ɗaya yana gidan giya sai uban ya mutu in aka zo rabon gado nawa za a ba wa na masallaci wanda ba za a ba wa na gidan giya ba ya ce to kalmar la'ila illallahu nan wirasa ce ami saboda haka kowa sai ya ce ai wato in ka san Allah kuma haka fa ba zai hana mu mu fasa garari ba saboda sai mun koya musu hankali a kan tukunna wasu sai su dawo cikin daidai saboda wal mar'u ya jahalu summa ya jahalu annahu fil jahali mutum ne jahili kuma ya jahilci cewa shi jahili ne to sai ka taba shi in ya sare ka sai ka kama su takobi irin nashi to daga nan sai gane a kana da fa gaskiya to daga nan kuka yi shi ɗaiɗai ɗaiɗai da shi sai gane ya yi kuskure to a nan ne kuma sai fara neman meye wajahin gaskiya mai hankali daga ciki amma an ka bar a ya ka zai shiga wuta eh ko zai shiga aljanna sai ya sha wuya kaɗan ko saboda haƙƙin mutane Allah ya kiyaye an gane wa jumlatul amri ha huna kasaru laha naqaban jumlatul amri huna fi suwaril mawjudati shine jumlatul amri kaga ya fito ne cikin allon kwaikwayo suwaril mawjudati surorin da kake gani din nan samamun nan kaf da baki da shine suwaril amri bi asriha baki ɗayan ta kasaru laha naqaban sai kuma sune kuma nuqaba'un eh koyaushe kai ka yi min wa'azi na shirya ai ni ma na zama ni ma sai na faɗa wa Abdullahi abin nan fa yana Abdullahi sai faɗa wa miji mun je faɗa wa Abdullahi Abdullahi ya faɗa wa Muhammad Muhammad ya faɗa wa Alhaji Makon na haka to ko ba na kiwo ya ƙara ta ya budu ba to ina ne ba annabin a gurin an gane to kaga jumlatul amr huna wa suwari al mawjudati bi asriha قد ساروا لها نقبا والمراد بهم كلهم تحملوا ثقل معرفتها duka sun ɗauki nauyin sanin abin da aka sa su a ciki ko fa yana sabul umur amma abu ne mai wahala fa yana asabul umuri abu ne mai wahala wata hamilu sakali suka ɗauki nauyin tazyiha yin tazyihi wa ibadatiha da ibada wa sujudin laha da yin sujudi inna lillazzatil mutlaqati a cikin dadin nan akwai tsantsa wal akwanu kullu fi hadal midani kuma kawai suna cikin wannan jin dadin kulluhum dukan su nuqaba sun zamo nuqaba fardan fardan kowanne daya ya zamo ne kibu ne kibu ne kibu ne kibu ne kibu saboda ya dauki sakon annabi Muhammadu yana amsa karatun a hankali watakila za a gane a hankali wata hamulu sikal ma'rifati suka ɗauki nauyin saninsa wa sakal ibadati da nauyin ibada wa sakal sujudan lahu da nauyin sujudi gare shi wa sakal tazihi da nauyin tazihi kullaha tasbihan lahu duk tazihin sa ne me yake fitowa bakin ku wanda ba annabi ne yake yi ba bangaren ibadat wanne ne kai wanda kai kirkiro a ina ka samu an yafa maka ne an manna maka ne ko ko ba shi bane an sanar da kai yi kaza in kai kaza ga kaza to wannan harshen ainihin aikin tallan da kake yi a yi istighfari a yi salati wa aikin waye saboda haka to kai kuma wa me ka sanar annabi ka sanar saboda haka kai ne wakilinsa duk ayyukan da ka ɗauka ga baki ɗaya wanda ka zaharar da shi wasu gane annabi ne ya zaharar da kayansa a jikinka an gane ko? To, falhaku zatun, shi haƙu zati ne, wa martabatun kuma da martaba. Fazzatu, shi kuma zatu gaibun, gaibi ne, ba iya ganewa. Falhaku zatu, shi haƙun nan zati ne, wa martabatun kuma martaba ne. Kin ga, kaga me za ka gane? alhaƙu wallahu alhaƙu huwa rasulullahi alƙur'ani haƙu manzo Allah haƙu Allah haƙu to zaci ne to wani zaci shine wujudul mutlaqin nan dai shine yake caccanza suna in ya dawo nan aka faɗe shi anan sai ka ji shi in ka bashi sunan Allah ka yi daidai domin Allah ma ya bashi in ka bashi sunan manzo Allah ka yi daidai ka gane wani abu sunan shi ma'arifa ta shiga afaita to shi ne fa zatu gaibun shi kuma zatin nan gaibi ne la tuqal hankali baya shiga cikin zatu wala tudrak kuma ba a riskansa wa ma zahara fi wujudihi abin da ya bayyana cikin samonsa illa bi martabatin to kaga martaba ce za ta yi amfani wayal uluhiyya ita ce ilahu kaga haƙƙun farko gurin da aka fito da ainul mutlaq wujudul mutlaq wujudul mutlaq in aka ce wujudul mutlaq shine an sami annabi manzon Allah ba samuwa bane a'a min wujudin ne ila wujudin min wujudin ila wujudin daga samuwa ne zuwa zuhuri amma ba min adamin kaman annabi adamu kaman annabi ibrahim kaman annabi musa kaman kai da ni da ba haka ba ne shi ainul wujudi ne ainul wujudi ne manzan Allah saboda haka shi wujudul mutlaq ne ba ajimun bane amma kuma ba ilahu bane ya yi caji ko? ko batar ya yi lo ta yi kuma na yaga kamar an an ji karatu a hankali eh saboda a fahimci wurin dama na faɗa tun farko karatu ne mai nauyi saboda wa'innan sirrorin ne jawahir ma'ani eh ya fito ya ajiye maka abu ka zo ka ji shi kamar an ma gwaranci a wuce an maka yaren china kuma ga shi abin haka ne
ya zo ta wani mahaukaci ne wanda yake cewa ya fi eh mai rasuwa ya ce da wuta ai da da uwa da gashi ai da soyewa labarin wuta suke gashi shi ya ga wuta tsanta a
an gane ko to wayal uluhiyya is lil martabati kenan wal uluhiyyat ma'anaha me yake nufi da uluhiyya Allahu kenan ba tawjihul wujudi kulluhu ilayhi bil ibadati kaga sallah kenan tawjihul wujudi kulluhu ilayhi bil ibadati duk al'umma su komar da lamari zuwa gare shi da ibada da me alhudu'u wa tazallul wal ma'arifatu wat tazwi was sujud shi kenan التذلل والوشوع نشين sallah. a tazallul wal wushu ai to in baka gane kai kaskantacce bane to ya zaka ka gane Allah shi yasa a sallah da wanda ya sujada a nan da wanda ya sujada a nan da wanda ya sujada a dandanin kasa kasa ya fito a goshinsa wanda ya yi a dandanin kasa ya fi su maganan alaman girman kai ya zubar da shi ga ƙasa sai ka kafin wani haka ba zai dan coka na hannun saboda wai kare taɓa ƙasa to kuma abin da ake so ya koma ƙasa amma kuma gashi na daga liman din har abin nan ana ban ana banka banka wai ana nuna maka sallar annabi ba ba mujarradin lankwashe da kwanciyar kuliya shine sallan ba a'a me ka fahimta da goshinka ya taba ƙasa idan goshinka ya taba ƙasa hancinka ya taba kan nan hilafin aula ne duka su taba ƙasa su dangwali ƙasa su fito ƙasa ya maka far yanzu misali muka yi sallah kai ƙasa kana tashi kake sharewa wani ya ce yana nunawa ya yi sallah in ƙasa ɗaya bai bar gurin ba yana tasbihi ne kai kana cikin sallah ne eh allazina fi salatin da'imuna ne da'imuna ne saboda ma dama yanda ka san cartridge wanda jin da jiya sansa to haka abin zai nuna maka wannan to kuma ina kuma ka san me ake nufi da tazalluli da khushuyin kasan shi ne asalin sallah ai sai ji dawo shi yasa sai a yi gudu a gama gudu sai mutum ya gashi yana da zuwa ɗaki eh ku shiga mu rufe mu tafi eh ku shiga mu rufe amma kuma mu tafi ka zan ku an saba ganin a shiga ɗaki ne a rufe ta ma dai ba tafi ba yawa to amma wannan ku shiga mu rufe ne amma mu tafi ana sauri a rufe mu tafi sai ka yi bayani fama fiha zarratan harijatan an hadal midan ka gani ko babu wani a uluhiyya tawjihul wujudi kullu ilayhi bil ibadati wal wudu wa tazallulati wal ma'rifati wa tazwi was sujudi wa ma fi azratun harisan an hada midan babu kwayan zarra da ya fita daga wannan midan sai ka dawo ka ce to arna ma bautan Allah kwarai da gaske wani min shay illa walakin la tabqahuna ma'arifatun kenan su kuma irin tarjimin aikin da aka sa su kenan can ɗin irin aikin da aka sa su kuma ibadan Allah ne ba su isa kuma su ce ba su yi ba su isa ba to an ware an ware mahamudi mazmumi mahamudi mazmumi a dauke ka sa ka wannan ma'aikatan don ka yi kuɗi a dauke ka sa ka wancan don ka yi hankali ba kuɗi a dauke ka tura ka babban gari don ka san mutane a dauke na gari a mai da shi kauye don yi hankali ko ba haka ke ba kuma duk bakin Allah ne haka ne in ka matsa sai a ɗauke ka a kai ka mai duguri lokacin boko haram sai ka ce da ka bar aikin a ce baka isa ba sai dai ka ba yarda ba ba lokacin barin aiki ba ne ka ce kai karan sai za ka rubuta misali a ce a ko lokacin rikicin garin nan na ce polis sai ya je kusa polis yake sa rigar bai zai sa a kan hanya ba ga shi bala'i shi ne bai kashe wutan fitina amma kuma ga shi na lokacin shi kansa yana tsoron ya zama fitina haka ne wanda za a gan shi a gudu shi kuma shi yake gudu a lokacin saboda ka gane Allah ne ya koro ya ce ku tare sai sa ka yi ajiyawar sai ce ɗauke in ka ɗauke ya ce mar barawo ya ce barawo hai wanda zai a haka waka babu wanda ya fi Allah yawan dariya babu wanda ya fi Allah yawan kuka duk shi ke tasarrufin wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid shikenan eh da mu tsaya anan karatu daya isa gobe za mu yi ta satturin fil akawani min ajabin gobe kuma za a fitar da yaya suturan na kaunin cikin al'ajabin ubangiji yadda yake faruwa to a nan ne kuma za ka gane kafin mu je hakikatu ta jalli Allah ka ce da kyau Allah ka ba mu sanin Allah ka sanar da mu. A'a. Allah, akbar. Allah, Allah, mun gode. Mun gode da kai ma'almajin shau tijjani. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وجداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين